ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وربي وموئلي إليك لدى الأعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الورى أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله ذكرنا في الخطبة الماضية الأسباب الطلاق وذكرنا أن منها ما يعود إلى الرجل ومنها ما يعود إلى المرأة ومنها ما يشتركان فيه ومنها كذلك ما يعود إلى المجتمع وذكرنا من الأسباب التي تعود إلى الرجل ذكرنا منها استرضاء المرأة وأهلها بالكذب عند الخطبة وذكرنا منها الزواج للاسترزاق بمال أهل المرأة وذكرنا كثرة الأسفار الطويلة وذكرنا الخلل في الإنفاق مع القدرة عليه ونضيف على هذه الأسباب أسبابا أخرى فنقول وبالله التوفيق من أسباب الطلاق التي تخص الرجل الزواج لإشباع الشهوة لا للتعبد ولا تمنع الشريعة الإسلامية أن يتزوج الرجل لإشباع شهوته إلا أن الزواج في الشريعة له غايات سامية وأهداف نبيلة منها غض البصر وتحقيق الاستقرار وبناء مجتمع إسلامي يعمر الكون والمتزوج لإشباع شهوته سرعان ما يفر من المرأة بعد تحقيق هدفه يفر من تكاليف الزواج فيلجأ عند ذلك إلى الطلاق فينبغي للمسلم ألا يقتصر على هذا الهدف عند زواجه ومن الأسباب أن بعض الرجال ينظرون إلى المرأة كخادمة لا كشريكة حياة وقد أبطل الإسلام هذه الفكرة فجعل المرأة صاحبة فقال الله عز وجل والصاحب بالجنب وقال وصاحبته وبنيه وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وأمر الله تعالى بمعاشرة المرأة بالمعروف فقال وعاشروهن بالمعروف وذكر أنه جعل المودة والرحمة بينهما ومن الأسباب أيضا الإقام الشديد على أخطاء المرأة اليسيرة وهذا هو عين الاعتداء الاعتداء الممنوع في القرآن قد منع الله عز وجل الاعتداء بسورته العامة قال الله عز من قائل ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ونهى عن إيذاء المسلمين وتعذيبهم بغير موجب فقال الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقال أيضا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فيجب على الزوج وغيره من المسؤولين من إيقاء العقوبة على من تحتهم فوق اللازم فيجب على الزوج وغيره من المسؤولين الحذر الشديد من إيقاء العقوبة على من تحتهم فوق اللازم بمجاوزة حد التأديب إلى حد التعذيب ومن الأسباب أيها المسلمون عدم العدل بين الزوجات في حق من يتزوج بأكثر من واحدة والعدل من واجبات الزوج كما امر الله به في القران فقال الله تعالى ان الله يامر بالعدل وقال ايضا واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل وامر من لا يقدر على العدل بالاكتفاء بالواحده فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ونهى عن الميل فقال ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ومن تلكم الأسباب أيها المسلمون ضرب الزوج زوجته ضرب الزوج زوجته والشريعة الإسلامية أباحت للزوج أن يضرب زوجته في حدود ضيقة جدا وهو آخر وسيلة وهو آخر وسيلة يلجأ إليها كما قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وهو ينفع الضرب ينفع إذا استعمل كما ينبغي مع أن تركه أولى كما قال الشافعي رحمه الله تعالى والضرب مباح وتركه أفضل نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى سبيل أفضل نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم كل المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بسط الأمن في ربوعنا يا رب العالمين اللهم اجعل بلادنا النيجر آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم من كاد لنا فكد له اللهم من كاد للإسلام فكد له اللهم من كاد لوطننا فكد له اللهم رد على الأعداء كيدهم كما رددت على أصحاب الفيل كيدهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم من حيث لا يشعرون اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا خذلته ولا سائلا إلا أعطيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kai bayan godiya ga Allah maɗaukaki da yabo da salati da sallama ga manzan tsira sallallahu alaihi wasallam hudubar mu wadda ta gabata mun yi bayani bisa kan dalilan sakin aure muka ce dalilan da suke janyo sakin aure kashi-kashi akwai dalilan da suke da alaka da namiji shi kadai akwai dalilan da suke da alaka da mace ita kadai akwai dalilan da suke da alaka da su biyu duka sun shahe su akwai dalilan da kuma daga waje ne ba su shahe su ba duka daga waje ne suke zuwa su tarda su su rikirkita masu zamantakewa sannan muka ce za mu ambata su a cikin hudubobi masu zuwa sannu-sannu a hudubar da ta gabata mun ambata dalilai guda hudu waɗanda su ne suke zama sanadiyar lalata aure kuma wanda suke ɓangaren namiji to shi ne yanzu cikin wannan hudu bai tare da taimakon allah za mu ƙara zana wasu dalilai guda biyar wanda suka shahi namiji har yanzu muna zana dalilan sakin aure wanda suke kotan namiji ‘yan uwa musulmi daga cikin dalilan akwai kasantuwar wasu maza suna yin aure ne domin kawai biyan sha'awarsu dalilin auren shine sha'awa kaɗai bai da wata manuha in banda kawai jikin shi ya matsa mashi saboda haka dan ya biya sha'awar jikin shi ne yayi aure ba dan bautar Allah ba musulmi ne amma yayi aure irin na dabbobi domin dabbobi ma haka nan ne musulmi ne amma yayi aure baya da manufa wanda yake son ya cimma wanda ta janyo shi wajen yin aure sai kawai sha'awa ba dan ibada ba bai dauki aure ba cewa ibada ne addini ne bautar Allah ake yi kalkashin aure kawai yayi dan ya biya ma kanshi sha'awan shi to mu sani ƴan uwa musulmi shari'ar musulunci ba ta haramta wa namiji yayi aure ba domin ya biya ma kanshi sha'awan shi ba haramun bane a musulunci halal ne amma sai dai duk wanda ya takaita auren shi akan wannan manuhai kadai to ya bar wasu manya-manyan manuhohi waɗanda shari'ar musulunci ta wato yi umarni da yin aure domin tabbatar da su shari'ar musulunci tana da manuhohi masu girma manya-manya wanda domin tabbatar da su ne ta yi umarni da a yi aure daga cikin manuhohin yin aure a shari'ar musulunci akwai tabbatar ma kowane mutum dangantaka kowane mutum ya tabbatar mai da yana jingina zuwa ga uba keɓantacce ba wai an sake shi ba bai san uban shi ba ko kuma uwayen shi uban shi guda hamsin ne ko guda ashirin a shari'ar musulunci daga cikin manya-manyan manuhohi wanda ya sa ta yi umarni da a yi aure kuma ta kawo tsare-tsare a ƙarƙashin shi ana son kowane ɗan adam ya zamanto yana jingina zuwa ga wani uba ƙwara ɗaya zuwa ga wata uwa ƙwara ɗaya daga cikin manuhohin musulunci akwai rumtse gani daga cikin manuhohin musulunci ma'ana duk wanda ya aure to ana son ya zamo wato ya iya gidan idon shi ba zai yi ta kalla-kalla ba yadda ya ga dama saboda duk abin da yake bukata to ya riga ya yi aure ya same shi don haka zai zamo mai hankali mai basira daga cikin manuhohin musulunci na umarni da yin aure akwai tabbatar da wato samun natsuwa da kwanciyar hankali ƙarƙashin yin aure akwai kuma daga cikin manhohin gina al'umma ta musulunci wadda za ta raya duniyar nan don haka dai a takaice akwai manhohi da yawa wanda sanadiyyarsu musulunci ya kwadaitar game da yin aure daga cikin manhohin na musulunci akwai tabbatar da sadar da zumunta da alaƙa tsakanin wannan fami da wannan fami kenan ba wai manufa guda ba ce don haka wanda zai yi aure don sha'awar shi kawai to irin wannan mijin da gaugawa ba da jimawa ba za ka ga ya fara gudun auren domin da an yi auren ya ga ya biya sha'awar shi bukatan shi ta gama biya to yanzu zai dora kallon zamantakewa ta aure a matsayin wata takura a matsayin wani nauyi a matsayin wato wani kalubale wanda yake hana shi shakata a rayuwa kullum ana jiran shi ya kawo akwai haƙƙin kaza akan shi to sai ya fara neman hanya wadda zai kurɗewa ya tsere don haka ƙarshe sai ya laɓe zuwa ga saki sai zamanto ya kashe wannan auren ya yi ta neman hanyoyi wanda zai kashe auren nan ya gudu shi yasa ba a son musulmi ya zamanto manufan shi ta yin aure shi ne sha'awa kaɗai ‘yan uwa musulmi daga cikin dalilan sakin aure ko kuma mutuwar aure wanda suka shahi maza ana samu daga cikin maza waɗanda suke mamatarsu kallon mai hidimarsu kawai wannan yana cikin dalilan da suke sa aure ya lalace shi abin da yake kallon matar shi wata ɗar aikin shi ce wata mai hidimar shi don haka dole ne ta yi mu'amala da shi a matsayinta na ɗar aiki a matsayinta na mai hidima shi kuma a matsayin shi na oga shari'ar musulunci ta lalata wannan lissahin duk mutumin da lissahin shi shine yana kallon matar shi a matsayin yar aiki yar hidima yar boyi boyi haka kawai ta zo don ta mai hidima ta mai ɗawainiya shi kaɗai ne aikinta to shari'ar musulunci ta nuna saɓanin haka shi yasa shari'ar musulunci ta sanya mace a matsayin abukiya haka Allah ya kira ta wuri biyu cikin alkur'ani da as-sahiba sahiba sahiba ana nihin abukiya ce ta zama ba wai ya aiki ba ce ba ya boye-boye ba ce a biki ya zama ce ‘yan uwa musulmi haka ma alkur'ani ya tabbatar da cewa kwatankwacin yadda Allah yamma mata umarni su tsare haƙoƙin maza to haka su ma Allah ya ɗora ma maza kuma ya masu umarni su tsare haƙoƙin mata sai ce walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf su mata suna da haƙoƙi kwatankwacin haƙoƙin da aka ɗora masu da abin da yake sananne a shari'ar Allah tare da kyautatawa babu wulakanci saboda haka a alkur'ani Allah ya umarni kuma duk mutumin da yake da aure to ya zauna zama na kyautatawa da matashi ba zama na daukar ta matsayin aiki ba ko zama na wulakantawa da yawa daga cikin maza aurensu yana tarwacewa saboda macen ta fahimci ita kawai a wulakance take zaune babu girmama babu mutuntawa babu kallanta da ido na darajantawa da kimantawa Allah madaukaki yace wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi mu'amala da mata bil ma'ruf da kyautatawa dan haka Allah ta'ala ya zana cewa yana daga cikin abinda Allah ya sanya a cikin zamantakewa ta ma'aurata ya sanya rahama ya sanya kaunatayya to duk mutumin da ya maida matar shi aikin shi wannan rahamai da wannan ƙaunatayya ta hita daga cikin zuciyar shi kenan auren shi ya zama hanko yana daga cikin dalilan da suke haifar da rabuwa aure yan uwa musulmi wasu daga cikin maza suna yi ma matansu uquba mai tsanani idan suka yi laihi ɗan ƙarami laihi ɗan kaɗan amma sai zama uqubai ta zama babba wannan kuskure ne ba daidai bane idan mace da mana ta yi kuskure ɗan kaɗan to ya kamata a ce idan za ka yi mata faɗa ne ko za ka faɗakar da ita a matsayinka na mai gida shugaba to zamanto za ka faɗakar da ita ne gwalgwadon girman wannan laifin ba wai ya zama laifi ba kamar kan ɗan yatsa amma hukuncin laifi ya cika gida kenan duk lokacin da ya zamanto namiji yana rayuwa da matar shi da irin wannan halayyai to babu shakka zuwa gaba akwai wahala auren nan ya ɗore ya kama tafarki na ɓata auren shi yin haka kuma shi ne ƙetare iyaka ta'addanci ne da karan kanshi shi sa alƙur'ani wato ya yi hani game da ƙetare iyaka cikin dukkan komi Allah ta'ala ya ce wa la ta'tadu kar ku ɗora wuce iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah ba ya ƙaunar masu ƙetare iyaka ba ya son su haka ma alƙur'ani ya yi hani game da cutar da musulmai da azabtar da su ba tare da haƙƙi ba duk wanda ya azabtar da wani wanda yake ƙasa gare shi ko miji ya azabtar da mata ko uba ya azabtar da ɗiya ko shugaba ya azabtar da talakawa ba tare da sun cancanci a azabtar da su ba ba tare da wani dalili ba mai ƙarfi wanda ya cilasta hakan to wannan ya taɓo Allah ya ƙi Allah ya ce wallazina yuzuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina wanda suke cutar da masu imani maza da mata ba tare da wani abu ba wanda suka aikata Allah ta'ala ce wannan sun daukan makan su kiran ƙarya da kuma zunubi wanda yake mabayyani haka Allah ya faɗi a suratul buruj yace innal ladhina fatanul mu'minina walmu'minati lalle waɗanda suke azabtar da masu imani maza da mata thumma lam yatubu sannan ba su tuba ba falahum azabu jahannam walahum azabul hariq to suna da azaba ta wutar jahannama kuma suna da azaba ta kuna da Allah ta'ala yi musu tanadi Allah ta'ala ya tsare mu don haka dole ne akan miji da ma duk wani wanda yake da shugabanci yayi hattara yayi hankali game da yin ukuba akan wanda yake kalkashin shi ukuba wadda ta wuce iyaka akan laihin da yayi ukuba wadda take ba ta ladabtarwa ba ce ta azabtarwa ce to wanda ya haka zai haɗu da fushin Allah ‘yan uwa musulmi yana daga cikin dalilan da suke kawo rabuwar aure wanda kuma matsalolin na ɓangaren namiji ne dai har yanzu shi ne rashin yin adalci tsakanin mata idan yana aure da mace fiye da ɗaya ana samun maza wanda za su auro mata fiye da guda amma kuma ba su iya yin adalci wani yana tsammanin yana iyawa sai bayan ya yi auren ne sai ya gano billahi lazi ba iya adalcin nan shi kawai dole da kiri-kiri kawai wajen wancan nuha to kaga adalci yana daga cikin wajibba wanda Allah ya dora wa miji Allah ya umarni da shi a cikin alkur'ani umarni gamamme a inda Allah ya ce inna Allah ya amuru bil adil lalle Allah yana umarni da yin adalci haka kuma Allah ta'ala ya ce wa idza hakamtum bainan nas idan za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adil yana muku umarni ku yi hukunci da adalci sannan Allah ta'ala ya yi umarni da shi musamman ga wanda yake aure da mata da yawa Allah ta'ala ya ce wala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqa kada ku karkata dukkanin karkata ku kyale ɗayan kamar wata wato ratayayya ba daidai bane namiji ya karkata ga wasu ko ga wata daga cikin matan shi ya bar wata dole ne ya ɗauke su matsayi guda matan shi ne Allah bai cilasta mai ba sai ya so su so iri ɗaya amma dai ya cilasta mashi yayi adalci tsakaninsu adalci na zahiri abinda yake iyawa na bayyane to ya bayyana cewa daidai suke ya yi iya ƙoƙarin shi nan amma ya ji a zuciyar shi cewa ya fi son wancan akan wannan to wannan ba ya cikin adalcin da aka ɗora mai dole sai ya yi domin a rayuwa dama dole in dai mace ta zama ba guda ba to wata sai ta ɗara wata da ɗabi'u na ƙwarai shi kuma mutum ana son shi ne da ɗabi'un shi ɗabi'unka na ƙwarai halayyarka ta kirki ita take sa a soka ciya-ciya da mugun abu ba ta sa a soka kamar da wasu jahilan mata suke tsammanin wai idan miji ya fara juya mata baya to bari ta kunna wuta gidan gaba ɗaya ta yi ciya don a dawo gare ta ai ciya ba ta sa mutum ya dawo sai dai ya ƙara banka kai da haka idan mijinki ya fara karkata kika ɗauki matakin bala'i to i da karkacewa za kyautatawa ita ce take jawo mutum ita ce take dawo da tunanin shi da hankalin shi Allah ya haramtawa namijin da ya auri mace fiye da ɗaya ya karkata ga wata hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa duk mutumin da yake aure da mata biyu ko sama ga haka ya karkata ga wata to ranar alkiyama zai zo tsagen jikin shi a karkace tsagen jikin shi yana jan ƙasa shi sama alkur'ani da ya zancen aure sai ya ce idan mutum yana jin tsoron ba zai iya adalci ba to ya auri mace guda ko ita ma guda in yana ganin cutar ta zaye to ya tsaya ga bayi su bayi Allah bai wajabta ma mutum ya masu adalci ba yasa aka ce ka tsaya gare su don haka duk mutumin da ya auri mace fiye da ɗaya kamar ya amsa ma Allah ne Allah ya ce idan kun ji tsoron ba ku iya adalci to ku auri mace ɗaya sai ka ɗaga hannu ka ce ni dai ina iyawa ya Allah sai ka ƙaro to kuma sai ka kasa don haka akwai matsala tattare da kai to rishin adalcin nan yana yin yawa har wata mace ta shiga takura karshe ta nemi lalle ita tana ganin rabuwa auren ya yi alheri gare ta akan zama cikin wannan yanayin na aure sai zama sanadiyar rabuwa aure yan uwa musulmi abu na karshe wanda na zana a cikin wannan huduba daga cikin dalilan rabuwa aure wanda bangaren maza ne akwai wasu mazaje da wato suke da halayya ta dukan mata to wannan yana daga cikin abubuwan da suke sanadiyar kashe aure duk namijin da yake da halayya ta duka to za ka samu cewa akwai wahala iya zama da mace musamman ma mata na irin wannan zamanin da wadda aka buge ta to in son kaya kai ɗari gaba ɗaya yake hicewa don a lokaci guda ba da ƙwara-ƙwara ba duka yake hicewa daga zuciyanta sai ta ji kawai ta tsane ka ba ta ƙaunaka saboda bugu kake mu sani cewa shari'ar musulunci ta halatta ma miji ya bugi matashi amma a cikin wasu halaye waɗanda suke matsatsu ƙwarai kuma shari'ar musulunci ta sanya bugun mata shine hanya ta ƙarshe wadda za a iya laɓewa zuwa gare ta ma'ana akwai hanyoyi wanda shari'ar musulunci ta faɗi ta ce idan miji ya gano matashi ta fara bin hanyoyin saɓa mashi idan miji ya gano matashi ta ɗauki hanyoyi na girman kai da ɗagawa to akwai matakan da ya kamata ya ɗauka to da musulunci ya zano matakan sai ya sanya bugu shine mataki na ƙarshe kayi kaza in ya kiya kayi kaza in ya kiya kayi kaza to in duka duka kayi kayi ya kiya to sai ka dan jijjirge ta sannan wannan bugu da musulunci yayi umarni miji halal ne yana iya bugun matar shi to sai musulunci ya sanya ma bugun dokoki da iyakoki ba sakin shi aka yi ba mu kuma musulmi da yawa daga cikin gama garin musulmi ba abin da ya dame su da wannan dokokin ya samu matashi wani kamar ya samu jakkin shi wani ma yadda zai ɗora ƙimata ba zai ƙimi jakkin shi haka nan ba za a ga ya haɗa da ƙafa da cija baki ya haɗa da wato duk ƙarfin shi gaba ɗaya wanda Allah ya halice mashi sai ya zo ya jarraba shi a nan wuri wani ma ƙaton bai taɓa faɗa ba tun da yake amma zai tere nan ne ga matashi saboda haka kuskure ne wato mutum ya mai da matar shi kamar jakka bugu da musulunci ya yi umarni da shi ya samai dokoki kuma ya gayi kalan bugun da yanda za a yi da kuma halin da za a yi ba kowane lokaci ba sannan 'yan uwa musulmi idan musulmi suka yi amfani da wannan tsarin na bugu a inda ya dace to babu kwankwanto yana da amfani domin allah bai tsara abin banza duk da yanzu an samu wasu yahudawa da masu kwakwale irin nasu su sun ɗauka bugu ma gaba ɗaya bala'i ne musiba ce a cikin zamantakewa kaf don haka hatsin karantar da uwaye cewa ɗa lallashin shi ake saboda haka sai yanzu sai zamana ɗiya su ne uwaye uwaye sun koma su ne ɗiya in ɗanka ya ce yana son abu kaza to cikin rawar jiki za ka je kamar shi za a maka ishiru ishiru ya haƙuri an maka amma kai in ka ce mashi kana son kaza wallahi ba yayi kuma ta zauna zamki na wayi uba don haka ta juye saboda lalacewa ta kwakwalenmu muna karɓar shawarwarin yahudawa da lalatattun mutane a duniya yasa sai muka ɗauka cewa bugun ɗiya wato fitina ce matsala ce ba daidai ba ne alhali shari'ar mu ta musulunci ta yadda da bugu a cikin tsari na tarbiyya sai dai bugu ba bugu ba na azabtarwa na cutarwa na fasa fata a ba irin shi bane dan haka kullum inda a ce mun yi aiki da shari'ar mu kamar yanda ta tsara wallahi da babu wani wanda ya isa ya zo ya kori jamu amma da yake mu da kan kanmu ba mu tsaya ba akan tsarin na shari'a sai da muka karo wasu tsarurruka daga cikin kwakwalanmu to don haka sai aka samu matsala yau in kaga uba yana maɗan shi bugu sai ya mai bugu na keta wani uba wai hukunci ne ke maɗan shi sai ya karya mai kafa wayan nan ladabtarwa ce wayan da kafa shi ta kare da ni aka uban shi ne ke ba shi kashi ladabtarwa ne kaga wannan irin ɗabi'un baƙaƙe ne wanda ko mizani sai mu wuce iyaka uwa ce ke bugun ɗiyarta da haka ta bige mata ijiya ijiya ta ɓulci wai ladabtarwa ne to bugu a musulunci a musulunci da ya halatta bugu ya sanya shi matsayin ladabtarwa ba azabtarwa ba duk wanda ya amfani da bugu ya ɗauke shi abun huce takaici to ba zai yi ɓanna in dai ka ɗauki bugu hanya ta huce takaici ɗanka ne ko wani wanda yake ƙasa gare ka ya fusatar da kai ka fusata sosai don haka yanzu za ka huce hushinka da bugu ko insha Allah sai ka yi zalunci sai ka wuce shari'ar Allah amma in ka ɗauki bugu cewa hanya ce ta ladabtarwa za ka yi amfani da shi don tsawatarwa da faɗakarwa da ladabtarwa to tabbas za ka yi daidai kuma ko da wasu suna karantar da kai cewa baye baye su ne ba lokacin da kansu ya ƙi ne suka gano bugun baye da haka dai a dunkule 'yan uwa musulmi shari'ar musulunci ta yarda da bugu amma ta sanya shi a mataki na ƙarshe sai in ba nan ba nan ba nan ba nan da hanyoyin da za a bi na tarbiyyantarwa sun toshe babu to lokacin sai ya zama kamar yadda larabawa suke cewa wato magani na ƙarshe shine sakiya domin sakiya da wuta ake yin ta kenan sai in an ga ba nan ba nan ba nan ba nan za a ɗauko wuta a dadana shine maganin ƙarshe saboda haka shi ma bugu haka nan ne shi yasa imam ash-shafi'i Allah yi mai rahama yake cewa bugu halal ne a shari'ar musulunci amma dai barin shi ya dacewa barin shi ya dacewa kuma shi yasa ka gani a tarihi Aisha take cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai taba bugun dabba da hannun shi ba ko mutum ko dabba ko baiwa ko mai jama bai taba ba in kaga manzon Allah yayi duka to jihadi ne ake an yi jihadi an hita jihadi ne amma babu a tarihi inda aka ce manzon Allah ya kira wani yaro cikin masu mai hidima ko matan shi da ya aura wata ta bata mai rai ya sa mata icce ko an yi ba a taba ba ko bulala ko hannu manzon Allah bai taba bugun wani ba shi yasa Imam Shafi'i saboda shi faqihi ne sai ya ce shari'ar musulunci ta halitta bugu halal ne amma sai dai barin shi shine mahihicin abu saboda haka 'yan uwa musulmi waɗannan wasu kenan daga cikin dalilai ko sababba wanda suke zama sanadiyar wato lalacewa aure insha Allah ta'ala a hudu ba ta gaba za mu sake zano wasu domin ba su ƙare ba wanda suka shahi namiji bayan mun gama zana wanda suka shahi namiji sai mu zano sababban kashe aure wanda suka shahi mata sannan mu kai mu zano wanda suka shahi wato tsakankanin su su bi suke haddasa su sannan mu zana wanda suka shahi wato wanda suke zowa daga waje wanda ba tsakankanin su bane wasu ƴan waje ne ke hada su da haka muna fatan Allah ta'ala ya ƙara tsare auratayya al'ummar musulmi baki daya duk mutanen da cikin auratayyan su duk musulman da cikin auratayyan suke da kwai cegungumma da rashin fahimta ubangiji Allah ta'ala ya dinke baraka Allah ta'ala ya kawo fahimta da lumana da sanyin rayuwa da kwanciyar hankali a cikin zamantakewan su Allah ta'ala ya hada hankulan su Allah ta'ala ya kwabe sharrin shedan a cikin zamantakewa da auratayya tarayya ta al'umman musulmi waɗanda kuma suka rasa auren Allah ta'ala ya ba su mai albarka wanda suke nema Allah ta'ala ya azurta su da aure mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara zaunar da mu lahiya ga 'yan kasuwan mu Allah ya sanya albarka cikin kasuwancin su masu ayyukan hannu Allah ta'ala ya taimake su ya ƙara musu basira da fahimta ya sa su aikata abin da zai amfane su ya amfani al'umman su waɗanda suke karance karance Allah ta'ala ya sa su karanto alheri su karanci abin da zai amfane su a duniyar su da lahiran su muna roƙon roƙon Allah ya kwararo albarka da alkhairi da zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasai tamu ta Nijar da sauran ƙasashe na al'ummar musulmi muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki dukkanin wato mutumin da yake fafatuka wajen ya kawo tsegumi ko ya kawo baraka ko ya kawo tashin hankali ko ya kawo rikici a cikin kasar mu ta Nijar da sauran kasashen al'umma musulmi baki daya ya Allah ta'ala karka bashi sa'a ya Allah ta'ala ka mai da makircin sa akan shi duk mutumin da yake tsare-tsare akan ya kawo matsala da rikici ya Allah ka kwabe hannayen shi ya Allah ka mai da makircin shi akan shi ya Allah karka bashi sa'a a wajen kulla makirci akan al'umman musulmi muna roƙonka Allah da sunayenka masu tsarki da mana da take karatawa Allah ta'ala ka sa damuna cewar take cike da dimbin alkhairai da albarkoki muna roƙonka ya Allah waɗanda suke cikin takura da matsaloli suke bara addu'o'i akan bukatocinsu daban-daban ya Allah ka karɓa mana ka biya min bukatocinmu na alheri baki ɗaya muna roƙonka ya Allah marasa lahiya ka ba su lahiya wanda suke cikin kunci da tsanani Allah ka fitar da su da tausayinka da rahamarka wala haula wala quwwata illa billah sai da sallah